بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan wannan gaisuwa yau muna 20 da nawa kenan 25 ga watan Zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1443 muna kuma 24 kenan ga watan bakwai shekara ta 2022 Allah ya kaddara mana haduwa a wannan masallaci na fada mai martaba sarkin gumad Allah ya kara masa lafiya da imani a ci gaba da karatunmu a cikin littafin al'arba'unan nawawiya yau za mu tashi akan hadisi na goma sha takwas wanda kuma shine darasinmu na ashirin a cikin wannan littafi ɗin kuma shine darasi na farko ina ji a bayan sallah ko muna fata ibadojin da muka gabatar a cikin wannan sallah da kafin sallah ɗin ubangiji allah maɗaukakin sarki ya amsa mana allah ya sa mana a mizanin ayyukanmu na ƙwarai hadisin kamar yadda imamun nawawi ke faɗi an karɓo shi ne daga abizarrin ana abizarrin jundubi ibn junada wa abi abdurrahman mu'adh ibn jabal radiyallahu anhuma an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح حديث نقوم شاتقص نعم نعم نعم قبل ذاك ما كنت ko ba dai ana bi zarrin an karɓo daga abu zar abu zarrin cikakken sunansa shine jundub ibnu junada yana daga cikin farko-farkon musulunta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun mutane ba su yawa cikin musulunci ya karɓa addini ba ya kuma nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bashi dama ya koma ga mutanen shi domin kira zuwa ga addinin musulunci aka bashi wannan damar aka kuma ba shi wata alama da za ta nuna gaskiyar saƙon shi daga wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam an ce haske ne da agoshinsa yake aka ce kar aga kuma kamar wani abu ne ya same shi aka da da shi hannunsa lokacin da yake da bukata ya haska lokacin da yake da bukata ya jinke kayan shi ƙabilarsa tana daga cikin waɗansu mutane da suka samar da al'umma ko kuma tsarin da al'umma ya kamata su rayu a kan shi duk lokacin da gari ya yi tsanani aka shiga talauci da kunci to al'ummarsu ita ce suke taro abin da suke da akwai gaba ɗaya a haɗa a guri ɗaya sai kuma a sake rabawa kowa daidai gwargwadon bukatarsa ko dai gwargwadon ƙarfin gidan shi ko yawan gidan shi to in dai sun kawo sun kwatsa an raba kafin a cinye sai Allah maɗaukakin sarki ya tsallakar da su daga duk bala'in da suke cikin shi su da haka suke tunkarar masifa idan ta tunkaro su idan aka zo ƙarshen damuna lokacin hatsin dawa bai zo ba na gida ya ƙare to ya ce to kowa ya fito da abin da ake da akwai tunda musulunci ya ihe su da gaskiya ba wanda yake ɓoyewa duk abin da kake da akwai haka za a fuddo kuma sai a raba daidai da bukata idan mai babban gida ya kawo kwano ɗaya ba maki ya koma da kwano goma idan mai ƙaramin gida ya kawo kwano biyar ba mamaki ya koma da rabin kwano amma kafin su cinye abin da ke hannu sai Allah madaukakin sarki ya tsallakar da su daga cikin wannan fitina da suka fita to wani hadisin an karbo a gurin shi haka an sake karbo hadisin a wajen Abu Abdurrahman Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhuma Abu Abdurrahman Mu'az ibn Jabal shi ma shine cikakken sunan shi shi ma na daga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi musu shaida akan ilimi kuma ya faɗa a cikin ingantaccen hadisi yasbiqul ulama birratwa a tsafiya aljanna yana gaban malamai da dutsi daya jifan dutsi daya idan an gama hisabi za a tafi aljanna to ayarin malamai idan suka tahi duk wani malami da kake ci a duniya to mu'adh bin jabal yana gaban sa da jifa guda daya ka dauki dutsi ka wurga to inda dutsen ya tsaya to anan mu'azu dan jabal yake sanan ko manyan malamai da duniya su ne anan cikin sahabbai da wani da haka wannan shine girman tafiyar sa wanda yake gwada maka karshen darajar ilimi da Allah madaukakin sarki ya bashi Umar dan Khattab Allah madaukakin sarki ya yarda da shi yace wallahi sahabban manzon Allah mun yarda wanda yafi mu sanin halal da haram Mu'adh bin Jabal ne Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda so wannan wanda manzon Allah ya masa wannan shedar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka masa shedar ya isa ya zamanto mutumin arziki mutumin kirki Allah ka sa mu cikin kirkin su da albarkar su to duka biyun suka yi riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah a duk inda ka samu kanka ittaqi fi'il amr ne umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada duk inda kake to ka ji tsoron Allah ittaqi ka ji tsoron Allah ittaqillaha ka ji tsoron Allah a ittakhidil wikayata bainaka wa baina sakhtillahi aw bainaka wa baina azabillah ka nemi abin da zai zamanto maka kariya tsakaninka da fushin Allah ko tsakaninka da azabar Allah da muka wuce hadisi na baya innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nasi sai muka zo famanit taqashshubuhati annan mun dan bada wadansu ma'ana ta attaqwa ko to nan da manzon Allah ya ce ittaqillaha ka ji tsoron Allah ko kai biyayya ga Allah me ce kalmar taqwa din irin ma'ana dai da muka bada a can kuma shahararriyar ta'arifin ta na Ali wa Tan Abi Talib Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda al-khawf min al-jalil wal amal bit tanzil wal isti'dad li yawm ar-rahil wal qana'atu bil qalil ko wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yawm ar-rahil mecece takawa shine a samu mutum koyaushe yana cikin tsoron Allah duk abin da zai aikata yana aiki da alkur'ani sannan abin da Allah ya bashi kome kankantarsa ya gamsu ya ishe shi kuma kullun yana hira tafiya lahira wannan ita ce takawa to wanda aka same shi da waɗannan siffofin guda hudu zaka tada ba baraka a rayuwarsa koyaushe akwai tsoron Allah ko yaushe akwai aiki da alkur'ani ko yaushe abin da yake gabansa shi ya ishe shi ba salama ba kwaɗai ba karɓar walakanci kenan sannan kuma kullum a kimtse yake in yanzu aka ce a tafi lahira to ya hirya a tafi amma inda za a ritse kofa to ya dai yan daɗe ko ka hirya ko sai gobe wanda aka tafi yanzu ina gaba ku da yawa ko na? wali akwai wanda zai tunanin anya ban yi wasiya ba ban biya bashi ba ban sada zumunci ba ana bi na kaza akwai wanda ana ce masa tafiya zai tuno wajen abu talatin ko arba'in suna nan bai yi su so inda za ka tuno to akwai matsala kenan ce sa ɗaya daga cikin magabata mun ambace a hudubar mu ta juma'a shi aka ce masa in yanzu mala'ikan mutuwa ya zo masa to babu abin da zai iya karawa mala'ikan mutuwa tsaye a kansa ka sai zan mala'ikan mutuwa zo adala akalla yanzu zan yi tsauki in ce la ilaha illallah ko to shi in mala'ika ya zo ba abin da zai iya kara haka malami aka yi masa shaida shi kuma kullum a kimtse yake kullum jira yake mala'ika ya sauko to inda za mu iya attakawa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mu zaman to kamar haka ittaqillaha haythu ma kunta wasu malaman kuma suka ba ta tarifin cewa menene at-taqwa shine fi'lul awamir wa tarkun nawahi ala ilmin wa basirati yi ka bari ka kan ilimi da basira ita ce taqwa in manzo Allah ko Allah ya ce ayi ayi ayi in ya ce a bari a bari ka san me yasa kai ka san me yasa ka bari wannan shine ala ilmin wa basira to duk wanda yayi wannan shine mai takwa da haka kenan mai zuwa makaranta mai aiki da abin da karatun sa ya bada shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi ittaqillaha haythu ma kunta haythu ma malamai suka ce zarfu makanin ne a duk inda ka samu kanka ka ji tsoron Allah a gida ne ko dawa a garin ku ne ko ba a garin ku bane a fili ne ko ba a fili bane kana daki ko kana cikin jama'a kana boye ko baka cikin boye wannan shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake badawa ittaqillaha haythu ma kunta duk abinda ka san ba za ka iya yi a gaban mutane ba to karka yi shi a bayan idan mutane duk abinda ka san ba za ka yi a gaban iyayenka ba karka yi shi a bayan idan iyayenka duk abin da ka san in kai wani zai ce Allah wade to Allah yana kallon abin kafin wannan ya ce maka Allah wade ittaqillaha haifu makunta ko ina kake ka ji tsoron Allah Allah azurta mu da wannan tsoron nashi wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha manzo Allah ya ce ka bi bayan mummuna alhasana da kyakkyawa tamhuha za ta goge ta umarni ne manzo Allah ya bada abinda ake so ko da yaushe ka zamanto cikin da'ar ubangiji amma idan an samu kuskure lokacin da'ar yayi baka yi ba an samu sayyi'a an ce ka bar mummuna tsautsaye yasa ka aikata mummuna an samu sayyi'a to idan aka samu irin wannan ya za a yi sai aka ce to kai kokari kai kyakkyawan aiki a bayanta tamhuha za ta goge mata me a sayi'a duk abin da ya saba umarni duk abin da ya saba takwa a sayi'a ne a takwa da'a da barin umarni a sayi'a abin da ya saba wannan takwa din an ce kai baka yi ba an ce ka bari baka bari ba idan an samu wannan to kai kokari kai kyakkyawan aiki a bayan shi watbi'i sayi'ata alhasanata tamhuha mecece alhasana a wannan malamai suka ce alhasana zai iya zamantowa kowane aiki na alkhairi an tahi sallar asubahi ban tahi ba da haka da nayi sallata ina fitowa da safe in dan samu masu kananan karfi ɗan naira 100 in raba musu haka ake nufi dan haka sadaka za ta fado ciki kyakkyawar magana za ta fado ciki sada zumunta za ta fado ciki ko kuma a'a abinda ake nufi da alhasana a nan gurin shine tuba wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha idan aka samu munanan aiki abu bayansa da kyakkyawa wacce ce kyakkyawan tuba kenan duka malamai sun tafi akan wannan magana kuma kowanne da hujjar shi idan an samu mummunan aiki to kana da bukatar ka tuba sai tuban ya goge kyakkyawa idan an samu mummunan aiki kai kyakkyawan aiki wannan kyakkyawan aikin zai shafe wancan mummuna din wani mutum aka zo sallar asubahi a wata riwayar a wata riwayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace jirami sallar la'asar an zo sallar asubahi sai yake ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah na fada cikin wani hali wani hali ne yace wallahi baiwar Allah na gani tana tafiya akan titi duk abinda mutum yake yi da matarsa nayi banda zina an dan samu duk abinda ake da bukata da romance da cares da waye duk an samu ce manzon Allah akwai tuba ya ce ka yi sallah asubahi da mu ya ce da mu aka yi sallah munan masallacin na yi sallah sai ta yi Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibun as-sayyi'at zalika zikra liz-zakirin aqimis salata tarafain nahar ka tsaya da sallah a wani yanki na yini lokacin azhar da lokacin la'asar wa zulafan min al-layl da kuma cikin dare ko farkon dare inal hasanat sai ce lalle kyawawan aiki yuzhibna sayyi'at suna tafiya da munana zalika zikra Allah ya ce wannan wa'azi ne tunasarwa ne lizakirin daga masu karɓar tunasarwa da haka duk wanda ya aikata mummuna aiki in ya dace da sallah akan lokaci suna goge wannan aiki yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita wannan ayar li khasatan ni kadai aka saukarwa ita a'a kowa da kowa ne na'am bawan Allah saboda shi kadai ayi aya a wuce manzo Allah ya ce kowa da kowa ne duk wanda yayi mummunan aiki in dai yayi kyakkyawa to Allah zai shafe wannan mummunan aikin nashi kaga wannan wanda suke cewa kenan hasana a nan gurin ba sai tuba ba kowanne kyakkyawan aiki ne idan ka aikata a bayan mummuna yana shafe wancan mummuna aiki to amma kuma ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-salawatul khams wal jumu'ati إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر صلوا لي قد أبير جمعة زوى جمعة رمضان زوى رمضان سنة شافي أبندك سكاننسو إذن أنكوشي ممونا أي domin ana mun ambaci as-sayyi'a so kenan idan kai as-sayyi'a salloli biyar ba sa shafewa ko idan kai mummunan aiki juma'a zuwa juma'a ba sa shafewa idan kai mummunan aiki ramadan zuwa ramadan baya shafehi kana da bukatar ka tuba zuwa ga Allah yasa suka ce to alhasana anan gurin ita ce kalmar tuba to ya wancan mutumin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kuma innal hasanati yadhhibuna as-sayyi'at watakil hakan sai ya dauka mu kuma kuma tambaya to menene matuban to menene tuba na'am in ne tambaya tambaya nake nufi menene tuba na annadamu ala ma fata ko to shi tuba kawai mutum yayi nadama akan aikin da ya aikata ma tuba ne da haka wancan da ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa na aikata aiki iri kaza ai wani alama ce ta akwai damuwa a cikin ransa wannan damuwar yasa Allah ya gaya masa innal hasanati yuzhibna sayyiati da haka abinda ake nufi kenan kada ka aikata mummuna aiki kuma kana jira bara ma a jima in sake morewa sai a yafe maka kuma ba wanda zai yafe maka amma ka aikata aiki ka ji damuwa a ranka ina ma baka yi ba don aka samu kyakkyawa sai a yafe in aka jima din ka tsara ka sake kuskure ka sake jin zafi a ranka ka niyya ba za ka tsara ba hau sai a sake yafewa amma ka aikata ka ji ba komai a ba yanzu ba ba yanzu ba ba yanzu ba a da matsala don haka kenan ko da niyya ce ta samu a ruciyarka aka samu kunci aka samu damuwa shi ne tuba ɗin kenan waccan ayar da wani hadisin kamar daidai da daidai suke tafiya kenan inda za a samu kyakkyawan aiki amma zuciyarka akwai zafi akan wancan aikin da ka aikata to tuba ya samu insha Allah ta'ala yasa wani magwagaci yana cewa shi fa siffar zunubi in dai mai imani ne yayi to yana gamawa zargi yake zuwa kanshi in kai zunubi ka ji babu zargi to zuciyar kamar ina ji a bushe take amma in dai cikakken lafiya kake da akwai da imani kana yi zaka ci zamuwa yasa su malaman suka ce shi ko irin zuciyar Allah ke nufi cikin fadin sa fala uqsimu bin nafsil lawama rai da take zargin mai ita me yasa nayi kaza da ban yi kaza ba ai da ban je guri kaza ba Allah ya sa dai kar haka ta sake faruwa wannan kuncin da damuwa alama ce ta ne ta tauba yasa yake cewa fala rahata fi lazzatin yaqubuha nadam yace ba wani jin dadi ba wani hutu cikin hutun ko jin dadin da za a samu kuma ana gama shi nadama ta zo yace wannan ba jin dadi bane ba da haka lokacin da saurayi yake heke ayyarsa zai ji yana jin daɗi amma da ya gama sai ji da na sani to na ba jin daɗi ba ne ba lokacin da budurwa take abin da ta ga dama tana gama za ta ji ba daɗi to na ba jin daɗi ba ne ba so amma almuhim shine in an samu wannan da damar da karsahi a cikin rai to alama ce ta me ta tuba in an samu kyakkyawan aiki a bayanta zai shafe ta insha Allah ta'ala wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tam'uha wa khaliqin nasa ka mu'amalance mutane ai wa amilin nasa ko wa ashirin nasa ka zauna da mutane kai mu'amala da su bi khuluqin hasan da halaye ko da ɗabi'u waɗanda suke kyawawa in za ka zauna da mutane ka zauna da halin da za su ce ala sanya albarka madalla wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin ingantaccen hadisi akmalul mu'minina imana ahsanuhum ko ahasinuhum akhlaqa wanda ya fi kowa cikar imani a cikin mutane a cikin masu imani shine wanda ya fi kowa kyan hali in ka mutane kyan hali ka fi su imani da aka karke yaudar kanka in ka fi su hadda qur'ani Allah ba da lada in ka fi su karatun hadisi Allah ya ba da lada in suka fi ka kyan hali sun maka fintin kau akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa wanda ya fi kowa kyan hali to ya fi kowa imani ya sa manzan Allah ce to wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan in zaka mu'amalance mutane ka mu'amalance su da ɗabi'u da kuma halaye masu kyau to me halayen masu kyau magabata sun dunkule su wanda dunkule mana halaye masu kyau a kalma biyu ko uku ko hudu na'am kyakkyawar magana kyakkyawar mu'amala a sami kyakkyawar magana a sami kyakkyawar mu'amala kyakkyawan hali ne barakallahu fika na'am hakuri da juriya shi ma na cikin kyakkyawan halaye ka zama to mai hakuri ka zama to mai juriya barakallahu fika na'am ga wani can akramuka Allah na'am na sallallahu alaihi wasallam kana quluqul qur'an to alqur'ani kuma kalmomi da yawa dubunnai ayoyi ma dubu shida ne baranta na kalmomi mu kuma so muke a dunkule duka qur'anin a cikin kalma hudu wa alaikum assalam duk abin da baka so a maka karawawan tarkawa wannan kira daga cikin husnul akhlaq bin alqur'ani husnul akhlaq bin hadisi husnul akhlaq aiki da umarni husnul akhlaq barin wannan hani husnul akhlaq amma wasu magabata suka ce husnul akhlaq kalmomi guda hudu ne ko kalmomi guda uku in aka dunkule su kuma ta ga zaka kamar suna fassara muka alqur'anin ne suka ce kafful adha idan kana so a ce maka mai kyakkyawan hali to a same ka da kafful adha duk abin da wani zai cutu to ba za ka aikata shi ba me abin da wani zai cutu kama gudu akan babur gudu akan mota hon da karaji da bude rikodar mota injin ka yana ta kara kana shan iska makwabta suna bacci sun kasa bacci ko zagi bakar magana habaici sata duka yanka duk wani yana cikin misalin al'aza ko sai aka ce kafful aza duk abin da wani zai cutu kai kaffa kaffa da shi ina suka ce alama ta husnul akhlaq sai suka ce wa bazlun nada da kuma sakin hannu a same ka da yawan kyauta makwabtanka su ji ka kyanwar lami duk inda aka taba ka ba za a cuto ba kuma sannan duk abin da ya samu za su ji jaka da Allah kake ganin zaman nan zai yi za su ji daɗi ko ba su ji daɗi ba yasa suka ce to masu husnul akhlaq a same su da wani halin guda biyu kaful aza wa bazlun nada sai suka ce wa sabru alal aza hayo aza ta sake dawowa ko kai karkawa wani kuma idan wani ya ma kai hakuri mumini kenan ko kai karkai in an ma kai hakuri sannan duk abin da yazo hannunka ka dan yayyafa wa mutane makwabta su samu abokai su samu ana albahi aga kana haba haba gida su san an yi yara su san an yi ba za ka ke ta tarewa ba wa jama'a fa au'a da Allah ta inal insana khuliqa halu'a ko dan adam akwai san rai kana samu kana ƙara su kana samu shine matsalar kuɗi dan dan makaranta yanzu da ka dauke shi dan boko kana bashi albahi watan farko za ka ga kowa fa yafi yafi an yi albahi don aka saki albahi fiya fiya fiya fiya na kuma sai fara tunanin to yanzu zai sai budo zai sai so daga na gohe ga fara yi da baya da baya da baya kenan yana tarawa yana ƙara rowa yana tarawa yana tsoron mutane yana tarawa yana taka tsantsan shine matsalar dan adam to amma Allah sa ka fi ƙarfi duk lokacin da ka samu zaka yayyafa wani karbi wani ungo an faqat yaminuhu hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu har akai lokacin da damar za ta bada haguma bata san an bada ba saboda tsabar sunnawa yadda ka san ana ba dan sanda cin hanci Allah ba ku haƙuri ko? Na'am. To yadda ka san ana sunnawa kar a gani to ya kamata wanda za ka mai kyauta ka rika sunnata. Kuna zaune a cikin sahun sallah, ka san mutane kuma sun gane fa lokacin da ka sa hannu a jihu. Ko tarbi za ka ɗauko wani zai tsaya kalle ka wai me za ka ɗauko. To da ka mai masa wala ko tsakuwa ta jinƙiya zai. To ko koya kawai kana haɗu eh da kun haɗu da mutane a rika jinka ana badawa game da muka faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa halakal muktiruna masu yawan kuɗi masu yawan dukiya sun halaka kamar Allah ya faɗa yace wallahi masu tarin dukiya halakakku ne illa man kala hakaza wa hakaza wa hakaza duk mai kuɗi yana da matsala wanda ba zai fada matsala ba mai haka kaga in ya dauko ya turo in ya dauko ya turo in ya dauko ya turo to wanda suke kyautar ba lissafi waɗannan su ne suke tsallakewa amma duk wanda aka kiyaye a wani kyautar sa bakin sa 10000 wani bakin kyautar sa 3000 bakin kyautar sa 2000 a akwai matsala ya kamata duk wanda kawai kyauta a san ka mashi inda kana da akwai to wannan sune manzo Allah ya ce babu su a cikin matsala da haka kuna haduwa da mutum kace saman na a gida a ta aka shi insha Allah ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah ko a fara masa murna ba ya kuje ba duk ka bata masa lokaci tun magariba har isha yana ta lissafi zan ruhe gida zan sai suminti zan yi kaza ka san adam da ka ce masa zo to wallahi yanzu haka kwalla za ta fara masa lissafi duk sai an gama an yi sallah ya an ci abinci ya kada ko masa ta dubu bakwai ko takwa ko zai karafa ya hada da Allah isa ka bata mai lokaci ka sa hita da ruhiya zai kenan koya zai amma da kaji ko da ko wato dan wa yake da suna check ko da yake yanzu an daina amfani da check ko ka meka mai check ka sa hannu ka ce gobe ka shiga banki kawai sa abin da kake ganin zai dan yi kuna kamar da wasa ko wala to waɗanda suke irin wannan kyautar su ne suke tsallakewa babu suna matsala a ranar gobe alkiyama eh wanda suke irin wannan kyautar su ne kuma wanda ba sa wannan kyautar fa za ka tadda daidai lokacin ana musu barnar abin da ba sa sani wala ɗaya daga cikin aminai na an taɓa haɗa shi da wani yaro yaron ya gaya masa ya ce malam na rantse da allah akwai lokacin da mahaifina ya bani atm ɗin shi lokacin ana so ya yi karatu yaki ya ce na rantse ma da Allah duk rana ta duniya ban san nawa nake ɗauka ba mahaifina bai isa lissafa nawa nake ɗauka kawai kuɗin Najeriya ne aka ɗauka aka lafta in gari wa kawai zai sa ATM ɗin ya ciri dala kafin a sa doka ya ce wallahi ban san nawa nake ɗauka mahaifina bai san nawa yake ɗauka ba idan za mu ayyan waɗanda muke ganin kangararru ne dan ba na mai za mu mutane arziki ba da haka in aka tashi kyauta a duba mutum ɗari dubu su samu kyautarka ɗari dubu su samu kyautarka warren buffett har ne ne amma idan shekara ta yana da kuɗi yawa shi bai taɓa zuwa mai na ɗaya kuɗin duniya ba amma bai taɓa sauka ƙasa na goma ba idan shekara ta in ya ga kuɗinsa ya tafi biliyoyi sai sai a tsaga a biyu a rabar sai a ɗauka wani a taho afirka a kori yunwa a taho afirka a yi maganin ƙwari a taho duka wannan kuɗaɗen haka za a raba su a duniya amma kafin shekara ta dawo ta biya sake cinduwa ya sake dawa can saba in yaga kudin ya taru sai raba shi ne lokacin aka samu Walid ibn Talal shi kuma da ya tashi kyautarsa a duniya komai a ranar haida ya bada dubu komai haida ya bada dubu balarabe baya hawa mota yar kwatano in zai hau sabuwa yake hawa da ledojinta kasar kasar kasar da kasan keke in muna yara kana fara wani abu yana don don don kana fasa wani abu to haka za a baka mota fil to da Allah yanzu a ce maka an raba mota dubu a garin nan da Allah wani gida ne bata shafa ba ba na ji akwai gina bata shafa wato Allah sa masu kudin wata rana wani ya zuciya ya raba dubu ba a constituency ba ko fi sabilillah dan haka mota dubu gida dubu babur dubu komai da ka sani ana badawa wanda ya bada a ranar guda dubu ya bada shi da suke karansa warren buffet of arabia ga wani mutum ya kamanta zama warren buffet amma bai zama ba so irin wannan wa bazlun nada wa kaful aza raba wannan dukiyar walana daga cikin husnul akhlaq sannan idan an cutar da kai kai hakuri sannan kuma suka ce wa basdul wajhi da sakin fuska ka saka wa mutane fuska kada ka cutar da su in su cutar da kai kai haƙuri kuma kyautar a ganta kamar ba kai ba gindi wasu malaman suka ce wani hine husnul khuluq in ba haka ba kuma ka dauki ayar qur'ani khudhil afwa wa amir bil urfi wa a'rid anil jahil khudhil afwa ka kauda kai an dai samu ne as-sabru ala al-adha kenan ko wa amru bil urf duk abin da ya dace da shari'a ka aikata wa a'rid anil jahilin kada ka kula wawaye daka idan yara suna surutu a media banda kai duk su faɗa abin da su faɗa karka tanka shine wa a'rid anil jahilin a faɗa bai iya ba su za su iya za su dawo da kai su suka aike ka su suka yi kaza kai kalla kai shiru wani ba ana nufi kuma cewa yan wakilai ban an faɗi gaskiya kuma su shiru su ce mala ya ce ai shiru a in dai gaskiya ne ka gyara eh idan kuma ba gaskiya bane to dan kare yana haushi ba kowa yake kula shi ba in kuma aka ce duk lokacin da kare haushi za ka biya hito wata ran ba za ka je inda kake so ka je din ba so kau da kai akan waɗanda suke jahilana daga cikin kyawawan halaye da aka kenan kyawawan halaye kamar da wani malamin ya faɗa guda hudu ne kaful aza wa badlun nada wa sabru ala al'adha wa bastul wajhi sakin fuska wasu kuma kawai suka ce guda uku ne sun hada kaful adha da asabru ala al'adha sun hade su a guri guda daya almuhim in kana so ka zamanto mai kyawun hali kowa ko ka zauna da shi ya ce ala san barka kada shi Allah wadai kada ka kuskura wata rana wani sai maka Allah wadai akan halinka yadda za a yi in dai Allah hada ku mu'amala da mutum ko karku rabu ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yadda ba ai ba yaƙe mu ya fukai sai musu ai za a ce Muhammad yana kashe mutanansa sallallahu alaihi wasallam so in dai mutum ya zo kusa da kai to a ganka kuna tare da dadi ba dadi yana cutar ka baya cutar ku a ganku tare wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan malamai suka ce wannan hadisin yana daga cikin hadisin da yake nuna bajintar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen magana wanda nuna mana abu guda ɗaya da nuna bajintarsa a cikin magana cikin hadisi din akwai wanda ya gano? ba wanda ya gano? abu na zahiri shine dukkanin kalmomin hadisin ko dukkanin gaban hadisin hadisin gaba guda uku ce kuma kowace kalma kowace gaba kalmomi guda hudu ne ittaqi allaha haithuma kunta wa atbi as-sayyi'a wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliq annasa bi khuluqin hasan yadda ka san manzon Allah tsayawa yayi tunani ya tsara ya fada haka maganganun suka fito kowace kuma kalma akwai ilimi a cikin ta taqillaha haythu ma kunta wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan Allah maɗaukakin sarki ka sa mu cikin masu kyawawan hali da aikata kyawawan hali Allah maɗaukakin sarki ya biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi akwai takarda da aka meko akan ana bara addu'a daga gurinka da sauran yan uwa akan wata bukata Allah ubangiji ya sa alkhairi ce to Allah ya bada ya tabbatar da alkhairin ya kiyaye dukkanin sharrinta sai kuma yar uwa da take kwance a asibitin birnin kudu mata ce ga sirikina kuma kanan mahaifina kuma sannan dai tana dangantaka da babban liman da na'ibin liman na wannan masallaci uwa ce matar liman kenan marigayi tsoho to tana kwanci asibitin birnin kudu an mata aiki an yanke kafar saboda wata matsala da Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe ta da ita kuma an sake ma karawa dai so muna neman addu'a daga bakin yan uwa ubangiji Allah ya bata lafiya Allah ya sa ya zame mata kafara ubangiji Allah ya bada ikon cin jarabawa din dukkanin yan uwa da suke fama rashin lafiya suna gida ko suna asibiti kamar gane a gurin harwa yau Ismail shi ma an masa operation da daidai na hainiya ne amma dai muna addu'a ubangiji Allah ya sa ta zame kafara Allah ya bada sauki wanda suke asibiti wanda suke gida ubangiji dukkanin su Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su sauki an yi mace-mace da yawa daga lokacin da muka yi hutu zuwa yanzu muna fata dukkani waɗanda Allah ya madaukakin sarki ya kaddara su raka rayuwarsu ubangiji Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu Allah ka ba ma ƴan uwansu hakuri da juriya Allah da mu da su ka mana tukuci da jannatul firdausi ubangiji Allah madaukakin sarki ka ba mu makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin jannatul firdaus mu da muke raye ubangiji fitintunu na zamani da tashin hankali na cikin wannan kasa da kunci ubangiji ka mana maganin sa Allah ka sauƙaƙa rayuwar mu ka kare mu fitintunu Allah ubangiji ka kare mu fitintunu Allah ka tsallakar da mu jarabawar da ake ciki yanke da nafin da yan fashin daji da yan koran dabbobi da yan waye duk ubangiji ka saba tsakanin mu da mu da su Allah madaukakin sarki ka raya mu cikin aminci ka karɓi rayuwar mu cikin aminci الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين